بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار bayan wannan yan wafa assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sake nuna mana wannan lokaci haɗa mu wannan masallaci na Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa anna an gwata ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma yau muna sha biyu ga watan ramadana hijira 1447 wanda kuma shi ne daya ga watan uku miladiya 2026 muna dinan cikin suratu maryam za mu tashi aya ta 59 fatar Allah madaukin sarki fasala fasala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون shay'a Allah madaukin sarki ce fa khalafa min ba'dihim khalfun wasu masu mayewa sun kamaye bayan su wato bayan wayancan mutanen kirki sun wuce sai yan baya sun ka biyo baya su yan bayan azabus salata sun tozanta sallah wattaba'u shawati sun bi shawaran su wa sawfa yalqawna gayya da sannu za su da azaba Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amina ya imani wa amila salih ya aikata yake na kwarai Allah ce faula'ika da hudunar jannata su kan za su shiga aljanna wala yuzlamu na shay'an ba za a tauye musu komai ba Allah maraukin sarki bayan ya ambace kungiyar mutanen kirki su ne annabawa alaihi musallatu wassalam da wayanda suka bi su cikin wayanda suka tsayu da dokokin Allah da murnin Allah masu bayar da farlonin Allah masu barin abin da Allah ya ce a bari sai bayan cewa wasu ƴan baya sun maye bayansu su masu tozarta sallah ne to idan haizan sun tozarta sallah fahim lima siwa hamil alwajibati a yau to za a gama abinda ba ya tauna wajibai sun tozarta shi domin wanda bai tsara sallah ba to ba wata ibada wanda yake tsarewa a li'anna ha imadu dini domin ita sallah ita ce gimshikin addini wa qawaimu wa qawamu kuma ita ce ginshikan sa ma'ana shikshinnan su wanda shi ne addini ke tsayuwa wa khairu amali libadi ko shine mafi alkhairi ga dukkan ayyukan bayi duk wani aiki wanda bawa ke aikatawa sallah ita ce mafi alkhairi wa wa akabar wala shawa ta duniya wa malaziya don haka gabata suka fuskanta kan shawar duniya da daɗin duniya wara dubi lahayati duniya suka yarda da rayuwar duniya suka zaɓe ta wata manubiya suka natsu da ita Allah ce fa saufa yalqauna gayyan da sannu za su haɗu da azaba menene gayyu nan shine hasaratan yawmal qiyama za su haɗu da danar sani da bakin ciki a ranar kiyama malamai sun yi sabani me ake nufi da tozarta sallah a nan inda aka ce fata lawamin ba da halma za a salata wasu masu ciya suka ce abinda ake nufi bi idan a tiya tozarta ta shine tarkwa bai kuliya zan mutum gaba ɗaya ya bari sallah bai yin sallah wasu suka ce ba haka bane kamar wannan magana ta cewa abinda ake da tozar ta sallah bayan ta gaba dai daga cikin malamai masu wannan ra'ayi akwai Muhammad ibn Kabil Qurazi akwai Ibn Zaid ibn Aslam akwai As-Suddi kuma shine Ibn Jarir Tabari ya zaba cikin tafsirin sa yace saboda haka da yawa daga cikin marigaya da wayanda suka biyo baya sun tafi kamar wanda yake shine shararren magana ga al-Imam Ahmad kuma magana ɗaya daga cikin maganganun shafi'i sun tafi ila ta kafi da tarikin salati zuwa ga kafir ta duk wanda ya bar sallah wayannan maluman sun tafi cewa duk wanda bai sallah kafiri ne saboda mai saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa bainal abdi wa bainash shirki tarku salati abunda tsakanin bawa da barin shirka shine barin sallah da zaran bawa ya bar sallah ya zama mushriki akwai wani hadisi na daban wanda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ahadul ladhi bainana wa bainahu as-salatu alƙawalin da ke tsakaninmu da su shine sallah fa man taraka faqad kafar duk wanda ya barta ya kafirta za a za a yake shi Imam al-Auza'i ya ambata daga Musa bin Sulaiman daga al-Qasim bin Muhaimara a fadar Allah madaukakin sarki yace fa halafa min ba'din halfa ala as-salata yace inna ma adaul mawaqita su gaga abinda akwai da su abinda ake da sun tozarta sallah ai sun tozarta lokutanta suna jinkirta ta ba sa yin cikin lokaci saboda me suka ce walau kana tarkan da abaul salati ana nufin barin sallah gaba ɗaya kamar yadda wancan maluman suka tafi to kana kubra wannan kafirci ne shi barin sallah gaba ɗaya kafirci ne a imamu wakil ya ambata daga al-mas'udi daga al-qasim na abdurrahman da al-hasan dan sa'ad da daga ibnu mas'ud shi ya kila lawan ce mai shi abdullahi dan mas'ud inna allaha yukusiru zikr salati fil qur'ani Allah yana yawan ambaton sallah a cikin alqur'ani wurare da dama sai kaga Allah ya ambaci sallah akwai inda yake ce allazina hum an salatin sahun da yake fa'ilu musallin wanda yake suna rafkana daga mai sallar su akwai inda Allah cewa ala salatin da'imun suna masu dawama akan sallar su wani wurin cewa ala salatin yuhafizun suna kiyaye sallolin su shin wannan ambaton sallah da Allah ya yawaita a cikin Qur'ani ya kai Abdullahi da Mas'ud me ake nufi yace ala mawaqiqiha duka wannan fassara su akan lokutan ta kenan qawailul musallin allazina hum an salatin sahun wani ya tabbata ga masalla wa'anda yake su suna raukana game da sallar su ana nufin yawa hiruna an maƙi ta haka mai da wallahi dan masuliyar tafi suna jinkirta ta ba su baya da cikin lokaci haka cewar da Allah cewa ala salatin da'imu ne yabe suna wasu dawo ma akan sallar su ai alama waƙita suna baya da ita akan lokaci haka da ce wa ala salatin yuhafizuna ai alama waƙitiya qalu suka ce ma kunna nara zalika illa ala tarki to mu dan mas'udu duka abinda muke tsammani wannan shine ya zama mutum ya bar sallah shi ne ake nuhin sahuna ɗin ƙala ce zalikal kufru ai barin sallah gaba ɗaya shi wannan kafirci ne masaro ya ce la yi hafizu hadu ala salawatul khams ba wani mutum wanda za a samu ya kiyaye wannan sallolin guda biyar yana ba da su a cikin lokaci yana ba da su a cikin jam'i to duk wanda ya kiyaye wannan fayuku ta min al-gafil ba za a rubuta ta cikin rafkanin ba mana za a rubuta cikin wanda aka dake wa fi ifradihin al-halaka a cikin sakaci da wayannan sallolin akwai halaka wa ifraduhunna abin da ake sakaci da su shine idaa'atuhunna wa waqtihinna to zanta su zan ba isa cikin lokacin su ba Imam al-Auza'i ya anso daga Ibrahim ibn Yazid daga am daga Umar dan Abdul Aziz shi Umar dan Abdul Aziz ya karanta wannan aya fa kalama min ba'di an halu aba'us salatu wattabu shawati wa sawwa al-qawla gayya to da Abdullahi dan Abdulaziz Umar dan Abdulaziz kan wannan sun makala sai yace lam takun ida'atuhum tarkuha ba wai ana nufin suna tozo sallah suna barin sallah gaba ɗaya ba su yi walakin abin da ake nufi dai adaul waqti sun lo sun toza ta lokaci mana ba su bayar da ita cikin lokacin ta ba Ibn Abi Najihin ya anso daga Mujahid shi mujahid ce fadar da Allah ce fa khalafa min ba'din khalfu wa ba'u salatu wa tabu shawati kala yace wannan inda kiyamis sa'a gun tashi an kiyama za a samu inda mawato za ta sallah ba dai farkon musulunci ba wa zihabu salihi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama da tafiyar salihan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka kai can ta kusan alkiyama za ka ga mutane suna haɗuwa a kan sashi ana taruwa a kan wasu kwarkwaɗin ne na cikin gari ya zama lokacin sallah ya ba su damu ba mana da ya tashi a taimakon lashi ko da sai haka nan inda suke yan majalisar nan taso kawai an jiwa na an ce to bismillah alhali ga masallatai gefen su ko ina to wannan yana daga cikin tozarta sallah haka aka haka ibn jurayh ya rawaito daga mujahid shi ma irin wannan a jabir al-ju'afi shi ma wata riwaya daga mujahid da ikrima da aqawdan abi rabah annahum cewa su masu ta sallah min hadhihi al-ummati cikin wannan al'umma ne za a same su sai dai yani fi ahir zamani nan ne can karshen zamani ba farkon zamani ba ibn jarir yace haddathana al-harith Haris ya bani labari haddasana Hassan al-Ashyam yace Hassan al-Ashyam ya bani labari haddasana Shariku yace Shariku ya bani labari an Ibrahim ibn Muhajir daga Ibrahim dan Muhajir yace an Mujahid shi ko ya so ga Mujahid Mujahid yace cewar da Allah yace wa khalafa bin ba'din halqu aba'u salata wa tabu shahawati qala ce hum fi hadhihi al-umma so suna cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatarakabuna tarakubal an'ami wal humur fi turuqi zaka ga suna hawhawar juna irin hawhawar da ainihin jakuna ai dabbobin nima da jakuna suke hawhawa a binciken hanyoyi zaka ga misali idan aka tara dabbobi ko jakuna suna ta ga zaka ga suna turere ne a wannan takwabaci wannan wannan takwabaci wannan yake to karshen zamani haka wannan al'umma za su kasance ga sunan suna kai komo akan hanyoyi la ya kafuna Allah fi sama ba sa tsoron Allah da ke cikin sama wala yastahiyuna nasu fil ardi kai hatta da mutanen da ke cikin kasa ba su kunyar suna aikata abu da suka ga dama to wannan shine lokacin da za su zo sallah din Ibn Abi Hatim ya zo da hadisin Abu Sa'id al-Khudri yayin da shi Abu Sa'id ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah yana cewa yakunu khalafun ba'da 60 sana wato za a samu wasu masu mayewa bayan shekara sai wai bana bayan annabi ya shekara 60 da wucewa a za su sarata za su tsora ta sallah wata ba wucewa da za su bi shawoyi yace fa sawfa yalqauna gayyan da sanu za su faɗi da azaba sun mai kunu halau to bayan wayannan za a samu wasu ko masu mayewa wasu yan baya yaqra'una alqur'ana la ya'du taraqihim suna karanta alkur'ani amma qur'anin bai wuce kokarin su wani ba su aiki shi kaga wannan duka bai wuce manzo Allah yace za a samu wayannan sai yace wa ya karau alkur'ani salasa dama mutum uku ne ka karatu alkur'ani inna duk wanda ka gana karatu alkur'ani ko ɗaya uku din ne ko dai mumini ko munafiki ko fajiri sai shi bashir yace dake mu alwalid to wayannan ukun da kace mumini munafiki fajiri su wane ne qala almu'minu mu'minu bi shi mumini shine wanda ya imani da alqur'ani yana karanta kuma ya da abin da yake karanta ya gamsu da shi wal munafiqu shi ko munafiki yana karantawa amma kafirun bihi ya butulcewa dama da yana karantawa don ka a ce bai karanta alqur'ani wal fajir ya kulbi shi ko fajiri ya mai da qur'anin sana'a da shi yake sha abinci to wayannan su ne guda uku masu karanta alqur'ani don haka za ka ga to ka ba da kaza ai ma sauka kaza ta alqur'ani wannan an mai da alqur'ani da shi yake sha abinci kenan qala ka abu lahaba ka'abul bari yace wallahi inni la ajidu sifatal munafiqina ni ina samun sifofin munafikai a cikin littafin Allah mabwayi da daukaka yace sifofin su zaka same suna yawan shan gahawa suna yawan barin salloli suna yawan wasanni za ka koda yanzu ga ta zamani in kanka wani ya rika waya ba abin da ke yin bakin ba suna masu yawan kwana akan ƙofofin gidajensu kuma suna faifayewa wajen sammako wajen bidar duniya sannan ko suna barin sallar juma'a yace duka wannan sufofi ne na munafiki to sai karanta wannan aya ya kama hujja da ita fa kalafa min ba'din halqun adaba as-salata wa tabu shahawati fa sawfa yarqawna gayya al-hasan al-basri yace abinda ake nufi adaba as-salata attalul masajida sun rufintar da masallatayye suka nazarci majalisunsu bakin shagunansu bakin ma'aikatarsu bakin garakensu sun nazarci wannan wurare nan ne haka ganin kawai sun buga su yin sallarsu amma kuma ga masallatayye an bar su an rufintar da su a abul ashabil qadaridi abul ashabil qadaridi yana cewa aw hallahu ta'ala ila daud Allah madaukin sarki yayi wahayi zuwa ga annabi daud yace ya daud hazzir wa anzir azhabaka akal shahawati ka tsoratar ka yi wa mutanenka gargaɗi daga cin abubuwan shawa فإن القلوب معلقة بشهوات الدنيا don zukata tsora ta ne ga shawar duniya uquluha anni mahjuba Allah ce an sha maka can kullun su daga gare ni yace wa inna ahwadu ma aznau bil abdi min abidi mafi saukin abinda nike wa bawa daga cikin bayina idza asar shawatan min shahawatihi idan ya zaɓi wata shawa daga cikin shawararsa to mafi sauƙi abin da zai mai ala an ƙoharin mauɗa sai in haramta mai min ɗa sai zan bayyawa Allah ɗa wannan shi ne abu mai sauƙi to ka ko ga wanda bayyawa Allah ɗa to aiko abin ba sauƙi ga shi ba sai mu ce da wannan al'imamu ahmad wato ya karɓo daga abi kubailin shi abu kabila ce ya ji uku batun amir yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni akhafu ala ummati yasnatayn annabi ce ina tsorace ma al'ummata abubuwa guda biyu sune alqur'anu wal laban ina tsorace musu qur'ani ina tsorace musu nono madara yace amma labana amma labanu fayattabi'una riya idan suka biye manono sai kaga sun koma kauyuka kaga ba maganar samun sallar jami'i ba maganar zuwa makaranta illa kawai dai ana shambe da dabbobin domin dai a samu nono to kaga annabi yana tsorace ma rummar sa wannan wayattabi'una shawata sai kaga sun bi shawaran su wayatarkuna salat sai kaga sun bar salloli amma alqur'anu amma shi kuma alkur'ani abinda sai na nake na tsorci mar umma ta shi wa ya ta'allamu wal munafiqun munafiqai za su koyi qur'ani amma ba don komai ba kawai koyi jadilu bihil mu'minina don su yi jayayya da mu'minin su gardama don haka kawai to kaga shi ma wanda ya karanta alkur'ani domin shi gardama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tsorace masa wannan alkur'ani to gaba daidai bayan Allah ya ce sun tozarta sallah sun bi shawa ya ce fa saufa yalqauna gayya da sanu za su haɗu da azaba Ali ibn Abi Talha ya anso daga Abdullahi da Abbas yace abinda gayyatin na ai shine kusurana za su hadu da hasara Imam Qatada yace fa sawal kauna gayyatin nan za su hadu da sharra ma'ana sharri shine gayyatin nan Sufyan sauri da Shoba da Muhammad ibn Ishaqa duka sun amso daga Ishaqas Sabi'i daga Abi Ubaida daga Abdullahi dan Mas'ud yace fa sawal kauna gayya abinda gayyatin nan wadun fi jahannama wani rahi ne a cikin jahannama ba'idul qa'ari mai nisan zurfi sannan khabisu tabi mai mai muna dandano wato wani rahi ne a cikin jahannama din shi yake kira gayyi al'amash ya so daga ziyad daga abu iyadin cewar da Allah ce fa sawfa yalqauna gayyan qala wadun fi jahannama min qayhin wa damin wani rahi na cikin jahannama wanda yake rahin ba abun da ke cikin sa in bancin bordi da jini wato wannan ruwan kurjin mai kaurin nan da wanda asilili din nan wanda an surke da jini da ainihin shi kansa tsagoron jinin suna an rahin nan na gayyu din kuma wannan bordin da wannan jinin duka yana kulkulowa ne daga farjujjukan mazinata gare su ne abin ke kulkula har ya zama rahi a cikin jahannama wanda yake daga cikin abincin da ake ba yan wuta Allah ya kare a ibnu jarir ya zo daga luqman ibn al-amir al-khuzai shi an luqman ibn al-amir al-khuzai ce nazo inda abu amama sudayyamnu ajalana albahili wa qultu sai nace hadisna hadisan sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai aba umama ina son ka ba mu labarin wani hadisi wanda ka jiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaga nan ba zabi gare ba duk hadisin da ya jiya ne daga manzon Allah in dai ya ji hadisin ga manzon Allah to ya faɗa musu wannan hadisi din nan to sai kuwa ba umama ya ce a kawo abinci a kawo abinci aka aje sai ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lau anna saharatan da a ce an samu wani falalin dutse wanda yake zinata asharata a waƙin ya kai nauyin ukiya goma saboda nauyinsa ƙozifa biha aka jefa shi min shafir jahannama daga gabar jahannama ka tunkuda wannan dukin da nauyin sa ya wuce cikin jahannama yace ma balaga qara 50 harifan zai kai shekara 50 bai kai daba ita jahannama din can karshen zurhinta duk da nauyin nasa saboda zurhin ita jahannama to baya ga wannan sun matantahi ila gayyin wa asami sannan akai ga wurin da ake kira gayyu da wurin da ake kira asam shi mai tambaya ce ƙultu ma gayyun wa asam mai ake kira gayyu da asamu ƙada da gayyu da asam wasu riyoji ne guda biyu wanda yake suna can ƙasan jahannama duka ruwan ƙurjin ‘yan wuta idan ya dararo can yake taruwa a cikin wannan riyojin wahumar lattani zakar Allah fi kitabi ko su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin littafinsa shi gau ya ambace shi kai wannan aya wanda ke wattaba shawati fa sawfal qawla gayya shi kuma asam ya ambace shi inda Allah ke cewa wala yazin yana yabon bayan Allah mai rahama daga cikin su ba yake ba su zina yace wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata wannan to zai hadu da asama wato shine ɗayan wannan riyojin na karkashin jahannama to bayan Allah ya ce za su haɗu da gayyu ya ce illa man taba wa amana sai dai wanda ya tuba ya yi imani wa amila salihan ya aikata aiki na ƙwarai ai Allah ce illa man raja an tarkin salawati sai wanda ya dawo daga barin sallolin ya ci gaba da yin su wati ba shawati ya dawo barbin shawa fa inna Allah ya kabal taubata Allah yana karban tubansa wa yuhsinu aqibatahu yana kyautata karshen sa wa yaj'aluhu min warasatil jannatin na'im kuma Allah zai sanya shi daga cikin masu gadon aljanna mai nema saboda haka Allah ya ce fa'ula'ika ya dafulunar jannata wayanda suka tuba da za shiga aljanna wala yuzlamu na shai'a ba a tauye musu komi saboda ita tuba tana yanke duk abin da ke gabaninta duk da asar da mutum ya yi da ran da tuba duk wancan yare ne ya zo a cikin wani hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa at-taibu min az-zambi kamar la zamba lahu wanda ya tuba ya bar zunubi haka yake kamar wanda bai da zunubi saboda wannan su wanda suka tuba ba a rige musu komai na ayyukan da suka aikata ko ba za a daurantar da su da waɗancan mayagun ayyukan da suka aikata ce to tunda su yi kaza sai suka za to bari yanzu a auna a cire gurgurun wancan sabon da suka yi a cikin aikin su ba za a yi wannan ba ballantana a rage musu wani abu mimma amilu ba da hana abin da suka aikata bayan sun tuba saboda mai li'anna zalika zahaba hadaran wancan abin da suka yi kayan su tuba ya tafi a banza tun da su riga sun tuba wato rika nasiya an bar shi an manta da shi wa zahaba majjana ya tafi ga banza saboda karamul karimi karamcin mai karamci shine Allah wa hilmul halim da hankurin mai hankuri Allah ce wa hada yace to wannan istisna'i ne aka ce illa man taba kamar wanda yazo a cikin suratul furqan shi ma Allah ya wannan irin istizai wannan togewa da yace wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara wato aya ta 68 zuwa 60 zuwa ta 70 a cikin wannan suratul furqan din nan yace wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara wayanda ba su bautar wani abin bauta na daban tare da Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi ba su kashe rayuwar da Allah ya haramta sai da gaskiya wala yazununa ba sa yin zina sai Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan menene zalika ishara zuwa gami zuwa bautar wani Allah zuwa kashe rayuwa zuwa zina Allah ce duk wanda ya aikata wannan yalqa sama zai hadu da zunubi mana za a azabtar da shi yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati ana lillinka masa azaba a ranar kiyama kuma wa ya khaludu fihi muhana zai dawama cikin wannan azaba yana abin walakantawa sai Allah ce nan ma ya toge ce illa man taba wa amana wa amil salih sai wanda ya tuba yi imani ya aikata aiki na kwarai Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiati wa hasanatin wayannan Allah yana canza duk muyagun ayyukan da suka yi Allah na canza sai mai da su ayyuka na kwarai ma'ana lokacin da mutum ya ta sabon Allah to da ranar da ya tuba duk wancan sabon da ya yi duka canza shi za a mai sai lada Allah ce wa kana Allahu ghafurur rahima dama ce Allah ya kasance mai gafara mai jin kai sai Allah ce mai a gaba jannati adnil lati wa adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya na'am la yasma'una fiha lahwan illa salama ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك التي الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا na to bayan Allah madaukin sarki ya ce su da suka tuba suka yake na kware za a shigar da su aljanna ba a rage musu komai to sai Allah ya ba da sifar wannan aljannan yace jannatu adnin aljanna ce ta zaman dindindin ba munantili wadda ba tamfurare ba allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi wannan da Allah ya wa bayan sa alƙawarin ta a fake ba su ganta ba amma ya musu alƙawarin ta innahu kana wa'aduhu matiya kuma shi Allah lalle alƙawarin sa ya kasance abin zawake ma mana za a zo ga wannan alƙawarin nashi ko kuma alƙawarin zai zo don haka mace ya kan dauki za a zo ke mishi za a dauki zai zo din la yasmauna fiha lagawan ba sa jin wata yasassar magana a cikin aljanna an shiga ba magana banza illa salamun sai dai aminci kawai salamun salamun sallama kawai yake ji walahum rizquhum fiha suna da arzikin su a cikin wannan aljanna din nan bukuratan washiya sahe da maraice sai Allah ce to tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya waccan aljanna da aka siffanta maka fa ita ce aljannan nan da za mu gadar da ita daga cikin bayinmu man kana taqiya wanda yake mai tsoron Allah shi Allah zai ba gadon wayannan aljanna to kenan aljannatu wannan aljannan allati yadkhuluha at-ta'ibuna min dhunubihim wanda waɗanda suka tuba suka bar zunubai suka dawo suka gyara aljanna da za shiga ita ce jannatu adini ai iqamatin aljanna zama ta dindindin wadda Allah ya wa bayansa alkawali a fake ai allazi yu'minuna bihi wanda yake masu imani shi wa ma ra'au ba su kai shi ba wannan li shiddati iqa'ihim wa li shiddati ibqa'ihim wa quwwati imani wannan sardiyar tsananin iqalihim sakankan cewa su da karfin imaninsu to sai Allah ce inna innahu kana wa'aduhu ma'atiya bayan ya ce allati wa'adar rahmanu ibadahu bil gaibi to sai ko makarwa nace inna wa'adahu innahu kana wa'aduhu ma'atiya lalle shi Allah alƙawarin sa ya kasance abin zoyi kema wannan ta'kidun li husuli zalika wa subutihi wa istiqrarihi wannan karfafawa ne saboda tabbatar wannan da kafuwarsa saboda me Allah baya saba alkawali Allah baya canza alkawali shi yasa can ma surar al-muzammil ce kana wa ruhu maqula alkawalin sa ya kasance abin aikatawa aika inan la mahalata shi alkawalin Allah mai kasancewa ne ba makawa to shi yasa nan da yace ma'atiya wai wanda ake zo yake ba bayuna al-ibadu sa'iruna ilai bayi za su je su zo inda wannan alƙawarin wasa ya tunahu kuma za su zo ma wannan alƙawarin wasu malamai sun ce matiyan din nan yana nufin atiyan mai tawowa li'anna kullu ma ataka faqad ataitahu domin duk abin da ya zo maka to ai ka zo mishi kama taqulul arab kamar yadda larabawa ke fada a tat alayya 50 sana shekara 50 sun zo mini bi mana ya shekara 50 ko a tat alayya 50 sana ko shekara 50 sun zo a kaina kilahuma bi ma'ana duk dai suna nufin ma'ana ɗaya da cewa ya shekara 50 don haka matiyan ɗayan ka ce atiyan wanda ke zuwa ne ya yi daidai alkawalin zai zo maka kenan ya zo maka ya kamar ka zo ma alkawalin Allah ce la yasma'u na fiha lagawan ba su jin wata yasassar magana ai a cikin wannan aljanna laysa fiha kalamun saqitun safihun duk wata magana fadadda magana banza wadda ba ta da amfani wadda ba ta da wani ma'ana ba za a ji ta ba kama kai yuje da duniya kamar anan duniya zaka zauna kaga ana ta maganganun da ba su ma da amfani Allah ce illa salaman sai dai aminci wannan istisna'i ne mun kadi ai la yasmauna kamar da Allah yace a cikin suratul waqi'a aya ta 25 yace la yasmauna fiha lagawan wala tasima ba sa jin wata yasassar magana ba sa jin wata magana wadda za ta sa ayi zunubi illa qilan salaman salaman sai dai kawai aminci aminci sallama kawai ake wa Allah ya ce walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya suna da arzikinsu a cikin wannan aljanna sahir marice to Allah yake sahir marice sannan aljanna babu rana babu yini ba dare balle a san yanzu safiya na yanzu marice na kazan dama da hitowa rana aka gane safiya a gane marice to aljanna babu ba rana to ana nufin ai fi misli waqtil bukurati wa waqtil ashiya kamar irin lokacin da suke kara kumallo a nan duniya da irin lokacin da suke kalaci to irin wannan lokacin za a rika kawo musu wannan abinci la annahu naka laila auna ba wai ana nufin akwai dare ko rana ba walakinnahum fi awqatin tata'aqabu sai dai suna cikin wasu lokuta masu bibiyar juna ya arifuna mudhi'aha bi adwa'in wa anwari don haka suna sanin hasken ta saboda tana haskawa da wasu haskai kai kamar yadda ainihin al-Imam Ahmad ya an so ga abu huraira manzon Allah sallallahu suna cewa awwalu zumratin talijul jannata farkon tawagar da ke fara shiga aljanna suwaruhum ala suratil qamari lailatul badri zaka ga yanayin su kamar yanayin wata a daren 14 ko daren 12 zuwa 13 zuwa 14 sai hasken sai da kammala in ka kalle zaka gan sai na irin wani haske to haka tawagan farko ma shiga aljanna haka suke haka suka haske yake idan suka shiga cikin ta ba su kaki ya tufa babu wannan cikin aljanna wala tawakhaduna fiha ba su majina a cikin ta balle har su bukata ya ce majina ko abin da ya kama da haka wala yatagawwaduna ba sa gaidi aniyatuhum wa amshatuhum az-zahab wal filla kayakin da suke amfani da su wajen cin abinci da kayakin da suke amfani da su wajen shake kansu duka na zinariya ne da azurfa zinariya ce da azurfa don haka keshin da aka yi musu na almiski ne kuma kowane ɗan aljanna yana da mata guda biyu wanda ke ramu kasakai hamin wara illahimin rumi ana ganin ɓargonta yadda yake tafiya a cikin ɓaurinta saboda kyawu da fatan da naman ba su hana ka ga yadda ɓargo ke tafiya a cikin ƙashinta kuma su matan la'aiti lafa bai nahun babu sabani tsakaninsu wala ta bago da babu kira don baka dawa kansu suna faɗa babu wannan su ga matan aljanna babu kishi ulubuhum ala kulbi wahid zukatan zuciya guda ce don akwai sabbihuna bukuratan wa ashiya tasbihi kawai suke yi safi da marace suna tsarkake Allah kamar yadda Imam Buhari da Imam Muslim suka hidda wannan hadisin ma'amar Al-Imam Ahmad ya anso daga Mahmud ibn Labid al-Ansari daga Abdullah ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yayi shahada mana wanda yake wajen daga addinin Allah aka kashe shi ala barik na harib babil janna yana akan gafar wani kogi mai walkawa a kofar aljanna fi qubbatin hadara a cikin wata kubba wadda a kore ya kharuju alaihi rizqun min aljannati bukuratan wa ashiya arzikin sa yana fito daga aljanna sami da barke da zara an kashe mutum wajen daga addinin Allah ku za ku kun je kun turmuda shi amma za a ɗauki ruhinsa a kai shi akan gafar wata korama wadda bakin aljanna kuma alkafa mai wata hema wadda a kore sannan yake samun arzikinsa daga aljanna sahira marice ai kuma Allah ya tabbatar da wani wala ta qulu liman qutila fi sabilillahi amwatun bal hum ahya'un yace inda rabbihim maza yurzaquna kaga su ana arzita su ana ciyar da su al-bahak ya an so daga abdullahi dan abbas inda Allah ce walau rizquhum fiha bukratan wa ashiya ai yace abinda ake rufe maqadirul layli wan nahari gorgodon tsawon dare da gorgodon tsawoyi ne ba wai ana nufin da irin da daren akwai ibnu jarir ya an so daga al-walidul muslim shi alwali don muslim ya ce na tambayi zuhair ibn muhammad mai allah ke nufi fadar da ya ce walahun mulkun fi ha bukuratan wa ashiya za a ba su abincinsu a cikin aljanna safi da marice sai shi zuhair ibn muhammad ya ce laisa fil jannati laylun ai babu dare a cikin aljanna kun fi nurin abadan su har abada suna cikin haske walahum miqdarul layli wan nahar sai dai suna da abin da suke kwatanta gurgudun tsawon dare da gurgudun tsawon yini ya arifuna miqdarul layli bi irqa'il hujubi inda suke gane lokacin dare ya shigo sai a sako labule ga dakunan su wa iglaqil abwab sai a su ga kofofin dakunan sun kumne wai alama ce kamar gurgurun dare ka san anan duniya idan dare ya mutu shi gida ne za a saku labule sai a kulle ɗaki to da to ita aljanna suke sarrafa kansu da lokacin ya sai kawai su ga labule ya sako su ga kowai sun kulle amma haske kan ba bambanci wa ya rifo na mikidarin na harsu ko suna sadin gurgudun yini bai rafil hujubi wa fatil awabi lokacin da suka ga an jaye wannan labulen an bude kofofi yace wa bi hadha al isnadu an al walid ibn muslim an al qulayd an al hasan al basri wannan duka iznadin da ya an karɓo shi zuwa ga hasan basari to sai an bace abwabul janna kofofi aljanna yace abwabul abwabun yura zahiruha min batiniha kofofi aljanna kofofi wanda kana ganin bayan su daga cikin su in kana cin kana ganin wanda a baya in kana baya kana gani wanda a ciki fatakallam watakallam sai koye magana sai ya fahimtar kawai zaka jana cewa in fatihi in galiki za a ce makawai kofa ta bude ta bude za a ce ta kulle ta kulle ba sai ka sa hannu ba ko ka sa wani makulli ko ka a wannan imamu katada ya ce walau murizqun fiha bukurtan washiya wai cewa suna da abincinsa cikin aljanna safi da maraice ai yana nufin sa'a ta lokuta biyu ne suke cin abinci bukuratan washiya safi da maraice amma ne su san malayin wala na ba dare ba yi ne har yanzu ko suna da sauran wa inna ma huwa dawun wa nurun haske ne kawai imam mujahid ce laysa fiha bukuratun wala ashiyu a cikin aljanna babu safiya ba marice kawai walakin yutauna bihi alama kanu yashtahuna fi dunya ana zo musu da abincin kamar yadda suna kasance suna sha wa sa'aran duniya nan duniya za ka ga mutum ya hanwaye gari yana bukatar ya samu karin kumallo ya karya idan dare ya yana bukatar ya samu kalaci to akan wannan sabatin sai a zo musu da abinci lokuta guda biyu gwargwadon yini da ainihin marke a alhassan da katada da wasu malamai suka ce dama kanatil arabu al'an'amu fihim laraba sun kasance wanda hadda ni'ima daga cikinsu wanda ya fi ni'ima shi ne man ya tagadda wa ta asha shi ne wanda zai kare kumando ya kanace mana wa'annan abincin lokuta guda biyu to don haka sai alkur'ani ya sauka akan wannan abin da suka saba da shi cewa can akwai abinci da sahi mana akwai karin kumallo akwai kanaci shine walahum rizqun fiha bukuratan wa ashiya ibnul mahdi ya karbo daga hammadu yazid daga hisham daga alhasan cewa da Allah ya ce walahum rizqun fiha bukuratan wa ashiya ay albukuru yaridu al ashi karin kumallo zai tuzgo har lokacin marace shi ma kalaci zai tuzgo har lokacin safiya amma dai laisa fi halailun babu dare ciki kawai dai kwatantawa ne ake yi to bayan wannan duka Allah ya ambaci irin abin da ke cikin aljannar sai Allah ya ce tilkal jannatu eh waccan aljanna wadda aka ambata allati nurisu min ibadina man kana taqiya ita ce wadda zamu gadar da ita daga cikin bayinmu wanda ya kasance mai tsoron Allah shine zamu ba gado wannan aljanna ma'ana duk wanda ba mai tsoron Allah ba ba zai samu gado wannan aljanna ba ai hadhihi aljanna wannan aljanna allati wasabtuha allati wasabna bi hadhihi sifatil azima wadda muka sifanta da wayannan sifofin masu girma allahiyallati nurisuna ibadana nurisuha ibadana almuttaqina ita ce wadda zamu gadar da ita ga bayin masu tsoron Allah su wane ne almuttaqina wa humul muti'una lillahi azza wa jalla su ne masu wa Allah mabwayi da girma da'a fi sarra'i a lokacin da suke cikin wadata mana yalwar da aka gare su da wadatar da suke ciki ba ta hana su wa Allah ɗa'a wadda ra'i hakanan a lokacin da suke cikin wahala sadda ma suke cikin matsala to sannan ma za su wa Allah ɗa'a to su ne almuttaqina sannan ba shi dai ba wal kazimun al gaiza daga cikin sifofin almuttaqina akwai haɗe hushi wal'afuna anin nasi wa mutaki da tunan su ne masu yafe wa mutane kamar yadda Allah ya ambaci su da wayannan sifofin a wurin inda ke cewa sari'u ila makfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin inda Allah ce ku yi gaugawa wajen neman wata aljanna wadda ke aljannar fadin ta fadin sammai da kasa da kuma irin wata gafara wadda yake duka wannan an tare su ne lilmuttaqina ga masu tsoron Allah to da Allah zai bada sifar su nake allazina yunfiquna fis sarai wad dharai su ne masu ciyar da dukiyansu a lokacin sauki sadda suke cikin wadata sadda suke cikin yanayi mai kyau sadda suka amshi albashi sadda aka gyara albashin aka samu sabon tsarin albashi sadda kasuwanci ya kudu sadda aka kai ga amfanin gona kaga ana fissara ana cikin wadata to za su ciyar wadda rayi haka da lokacin da suke cikin wahala ila wata ya raba dan abin da an ka samu an kashe dan abin da ya rage shi na ake na ana dan maliji da shi to duk da haka nan wani yana neman taimako za su tiba su taimaka masa kila kasuwanci ya dan kwanta abin da kila ake dan samun dan abin da ya haura na cefa ne amma duk da haka suna daurewa suna diba ciki su bayar kila an yi ritaya yanzu dan pension na ake amsa bai isa to amma duk da haka na daurewa dan diba a bayar kila amfanin gona rani ya shi kama ila an kai watan bakwai wanda ke duk manomi ya san in an haka watan bakwai to abin ya riga ya kasa to amma dai duk da haka sukan daure cikin wannan goya din su diba su bayar ko yaushe dai su za su ciyar da wannan dukiya babu sadda suka ciyar yanzu ba su iya bayarwa illa dai ko wani kamar yadda Allah ya ce wanda adayalwa ya ciyar daga ciyar wanda Allah ya masa shi kuma wanda Allah ya tauye nasa arziki ya bashi abin mara yawa yace shi ma falin fike ma atahu Allah sai ya ci daga cikin abin da Allah ya bayar lokacin da mai hali yana ya ci 100 ya bayar domin Allah kai da da naira 1000 da naira 100 ka bayar domin Allah ba mamaki wallahi ta ka tafi tashi manzo Allah ya fada ce da yawa dinari guda zai dinari guda saboda yana bayan da ba dinari nan dubu abun cikin biliyoyi na ɗaya bai ba su bai ko sai ya diba ba amma yana wanda ya bada dinari ga guda kila juna a gare daure ya bada guda to kaga sai na shehe wancan dubbai din nan to shi yasa Allah ya ce fi sarai wa darai sannan Allah ya sifanta su ce wal kazimin al ghaiza suna hade hushi diyya da ka husa ta so to za su daure su hankuri su jimre su haka wannan hushin to ba hade hushin ba wal afina lillah suna yahin mutane domin wani yana da ya hade lokacin da kan husa ta shi bai ce ko bai hade amma yana nan rike da kai komi ta dade wata rana sai ya maka wata illa akwai mutanen da haka ne za ka kai mai ka ga yana dariya da horoshi har yana dauka abin kamar wasa amma shi na nan ya rike ka jiran ɗaya yake ya samu ta dama wadda za ka gane kurin ka to ba su Allah ke biyu almuttaqi da sunan al'afina bayan sun hada hushin kuma yafiwa suke yi to a ƙarshen sai Allah ya rufe na ya ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa bayan ma ka musu abin hushi sun husata sun haɗe hushin sun yaye maka to har kyautatawa suke gare ka akwai wata riwaya wani asar wasu na ganin Umar dan Khattabi ne wasu na ganin Ali ibn Abi Talib wasu na gani wanda ya daban ne wani bawansa ko baiwarsa ya yi masa abin da ya husata shi wasu malamai na ambata abinci da ta kawo ko ya kawo abincin sarki ya yi baki tana tallabi da abincin ko ya tallabi da abincin sai abinci ya kubce duniya ta waje gari ga sarki kako sai ya katakaici annan ga shi zaune ga baki ya nauku abinci na farma kawo abincin ya kuce ya zube a kan a jikinsa duk ya bata shi to abin ya taba masa da yake lalle sai ya hukunta wannan bawan in bawa ne a wata wata riwaya ko sai ya hukunta wannan boyewa idan boyewa ke a wata riwaya sai ta ce mai ai Allah madaukin sarki ya yabi wal kazimin al gaiza da masu haɗin shi sai ya shiyo shi na haɗin shi to ai ba haɗin shi dai ba ta ce wal afina lin nasi Allah ya ce ta ce na yafe miki sai ta ce mai inna Allah yuhibbul wallahu yuhibbul musin Allah na so masu kyauta ce na yanta ki ba shi kenan ba ka zo magabata ta zara an shi Allah ya ce shi kenan an kan an kai ku muna aka ce Allah ya ce ka ce to Allah ya ce amma to amma mi eh so da an ce Allah ya ce shi ke ko da an ce mazu Allah ce shi ke nan musamman shi umar an ce kana wa kafan kai tsaye da an ce Allah ce zai tsaya shi yasa wata rana yana sau mimbari yana hudu ba ya so ya kai da sadaka ce ya kowa ka auki ba ta kaza sai wata mata ta cikin sauta ta da ta ce ya Umar ya Allah zai ba mu ka hana mu Allah ce wa ataitu ihdahunna kin tsara Umar ya yi shiru yace ina ma da ce Umar uwar shi ba ta haife shi ba yanzu ce duk da mace ta haife Umar fahimta alqur'ani fahimta addini don haka wannan kai da sadakin da kowa kai wuce kaza sai ya wasa yace kowa ya gurbin ikonsa to kaga wannan su ne wa'inda Allah madaukin sarki yake nurisu min ibadina man kana taqiya wanda yake mai tsoron Allah shine Allah zai baka da wannan aljanna din Allah ka samu cikin almuttaqina din a haka Allah madaukin sarki idan muka duba suratul mu'minun na farkon wannan sura din da yace qad aflahal mu'minun yace wallahi mu'minai sun rabbanta sai Allah ya bada su wai mu'minai yayi ta sifanta su yace allazina hum fi salati wa khashi'una wallazina hum kaza wallazina hum kaza ita bayanin sifofin su ayoyi kusan wajen guda goma a ƙarshe yace ulaika humul warisuna wayannan su ne masu gado me suke gado sai Allah ce allazina yarisuna firdausa su ne masu gadon aljanna firdausi hum fiha khalidun kuma su za su dawoma cikin aljanna har abada to wannan duka da Allah madaukin sarki na mana bayani cewa ita dai aljanna masu shiganta su ne almuttaqina kuma daga cikin sifa almuttaqina din nan sifa ta farko farko da duk inda Allah ya ambace su zai fara ba su in banda tsaye da sallah to zaka ga ciyar da dukiya ne ciyar da dukiya ne shike biyowa saboda dukiya ita ta yi wahalar bayarwa za ka ga wani idan za a zo a sa karfi idan za a zo a bada lokaci idan za a zo duk abin da yana iya shi ne ya kwana wajen aikin Allah gadda jikinsa amma in an ka ce kawo to nan da matsala take shi yasa za ka duk inda Allah ya magana duk da jihadi da Allah ke magana ai jihadi ai jihadi ai jihadi to inda duk zai magana masu jahiluna sai ya fara cewa bi amwalihim sannan cewa an kusin dukiyoyinsu da rayukansu eh don saboda dukiya shi yasa ma kake cewa almalu shaqiqatu ruwatun dukiya wato shakikiya ce gare za ka ga wani ya bada rayuwar sama ba zai ba dukiyar nan to wannan dai a takaice kuma ina ganin nan ya kamata mu tsaya da yake lokaci na karatowa abu guda wanda yake so in ja hankalinmu game da irin abubuwan da ke faruwa a wannan lokacin a wannan duniya tamu kusan dukkan muna labarin abin da ke faruwa jiya tun da sanyin sahe inda amerika da isra'ila sun kaddamar da wani mummunan hari akan kasar iran wanda ita ma kasar iran ta mai da martani inda ta kai hare-hare a wurare da dama a cikin daulorin larabawa inda ita amerika take da sansani wannan ba abu ne wanda za mu kalla mu ga kamar tsakanin isra'ila ne da amerika da ita iran matsala ce wadda yake ta shafi duk duniyar musulmi baki daya saboda haka mu aje la'akari da cewa iran gwamnati iran gwamnati shi'a ce tabbas ko miskala zaratin ba mu tare da shi'a wallahi amma abinda za mu duba menene makasudin wannan yakin sannan mai yakin zai jawo yanzu muna da al'umma da dama wasu tafi umra wasu na kan shirye-shiryen tafiya ga wannan ta faru a cikin hare-haren da aka kai har a cikin saudiya mun samu labarin cewa wasu kasashen larabawan da aka kai hari sansanin amurka din sun rufe sararin samaninsu don haka jirgi bai tashi ya fita ji wani jirgi bai tuwa wani ya sauka to yanzu idan irin wannan bala'i yasa saudiya ta rufe hilayen jiragenta shin mutanenmu da can sun tafi umra kuna tsammanin za su dawo ta wace hanya za su dawo kaga ta kai an samu matsala saboda ka dan tafi da dan guzurin da ka tafi kwana kaza za ka yi to ba san oda ba wata tsohuwa ta aka yi gari musa ta ce ba san oda ba shari'a ta farba alkali to dama shi ka shari'a to shi ba yanzu shari'a ta kamar to yau shi aka san oda tun da dole a kama dubaru to kaga wannan ba san oda ba sannan su wa'annan da ai shirye-shiryen zuwa sun biya kuɗin su suna shirin su tafi domin su gabatar da wannan ibada mai albarka ce da wannan ta faru akwai maganar tafiya kaga ba maganar tafiya ana gama sallah kaɗan bayan azumi kaɗan za a fara shirye-shiryen hajji to ana gani idan wannan rikicin ba a shawo kansa ba Allah bai tsaye da mu da shi ba yana yawa tafi hajji ba zai yawa tafi hajji ba to kaga idan wannan ta faru su dai Amerikawan da Isra'ilawan bukatar su ta biya don dama babu abin da suke ke bata musu rai irin al'umman da ke haduwa Saudiya a lokutan umra da lokutan hajji wannan abin yana matukan bakanta musu rai shi abubuwa da dama sun fito da su wa'anda don dai a ga cewa an hana aikin hajji musulman duniya an hada an hana faduwa wani lokacin mun sa abin da ya faru lokacin da aka kirkiro corona aka tagaice an kace sai in gari su ma mutun kaza su ma tsakanin mutun da mutun mita kaza aka dawo shekara ta dawo dai dai dama dama an kace to an ba da dama daga waje ka auce mutun kaza duk dai an kaza yana tattakaita wannan ba amma dai duk a takaice saboda addu'o'in da muke yi Allah madaukin sarki ya magance mana wannan abin sai ya wuce ya zama tarihi to yanzu ma wannan wata dasisa ce ka duba ba yau na suka na ana ta ja'in ja ba ba su ga lokacin kai wannan harin sai cikin ramadana sadda mutane ke haduwa a wuraren ibadu ana ibadu a cikin masallatai ana tarawih ana tahajjudi to ana kai wannan hare-hare ina damar tahajjudi ko tarawih babu mutane lokuta ne da suke shirye-shirye su sai su yi umra umrar gada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya umra goma din karshe ya zama yana da lada kamar wanda ya haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaga ana kokari a ga ya za a yi a hana wannan din don haka bigaddin nazar kasancewa su yan shi'a da kasancewa su can baya American da Isra'ila sun yi amfani da su wajen ragargaza su daulori na musulunci wanda ahlu suna ke jagoranci suka ragargaza su suka hambarar da su ya zama shi'a ya take jagoranci duk mu kauda kai da wannan sai mu tsaya mu kalli shi menene abin zai jawo ma al'ummar musulmi duniya baki daya tabbas wannan mun sani dole ne ya jawo mu dukkan musulmin duniya bala'i idan wannan abin ba Allah ya muna maganin sa ba da wuri saboda wannan muke kira ga ƴan uwa musulmai a duk inda muke muna cikin lokuta waɗanda Allah maɗaukin sarki ke karɓar addu'a musamman lokacin buɗe baki musamman lokutan jijjihi musamman bayan ibadun da muke na salloli da muke na farilla na nafila tarawih da sauransu muna yawaita karanta alkur'ani bayan lokutan da muka karanta alkur'ani duka lokuta ne na ijaba to mu yi kokari mu ci gaba da addu'a wa'annan maƙiyan mu maƙiya addinin musulunci Allah madaukin sarki ya karya mana su saka muna roƙon Allah da Amerika da ƙawayenta da duk wasu masu goya ma Amerika baya Allah madaukin sarki shi muna maganin su baki daya da wannan zamu ce mu ci gaba da addu'a Allah ya muna magani wannan Allah takaita shi kada ya zama ya yaɗo har yadda zai hana ma al'umma musulmin duniya gudanar da umra da ayyukan hajji wannan zai ce subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله